ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
yau muna sha biyar ga watan al-muharram jira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya dace da 30 daidai ga watan shidda shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin riyadu salihin in kalami sayyidil mursalin alaihi salatu wassalam malam ya ce babu jawazi shurbi min jami'il awani tahira غير الذهب والفضة وجواز الكر وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال مالن yace babu jawazi baban da yake bayanin halaccin ashurbi shan ruwa ko shan shayi ko shan lemu sha da gaba daya min jami'il awani daga dukkan kwanoni da modaye da kofuna duk wani abu da za a zuba mai ruwa yake ce ma'aniya ko a zuba mai hura ko kunu ko shayi ko lemu ko ma menene abinda za a zuba wani abin sha cikin shi to shine al'awani jami ne na aniya al-tahira masu tsarki amma kwanonin da ake magana da modayi da kofuna masu tsarki kadai banda masu najasa gaba daya duk wani kwano duk wata moda duk wani kofi mai tsarki to ana iya zuwa mai abin sha a sha a ciki ghairar zahabi wal fidda amma banda zinari banda azurfa zinariya ba a yin kofin ta a zuba ko modarta ko tasar ta a zuba ruwa a sha ba a yi saboda tsadarta saboda darajarta saboda kuma hana mutane alfahari da takama da kasaita to kofin zinariya nawa za a sai da shi dan hinjali wanda za zuba ma shayi cikin na zinariya nawa za sai da shi miliyoyi ne ba to abinda za ka zuba nawa yake duk tsadar shi nawa yake ya yi gudu dala ɗari abinda za a zuba ciki walfid ba haka ma azurfa ban da su amma duk wani ƙarfe da wata darma da duk wani sinadari wanda za a gyarawa ko wata roba a yi amfani da ita a matsayin moda ko roba ta zuba abin sha ko kobi to ya halitta amma banda zinariya banda azurfa wa jawazil kar da kuma halaccin kar shine shan ruwa sa bakinka cikin ruwa ka sha ga ma'anar shi nan malam yace wa huwa shurbu shi ne shan ruwa bilfami da baki kamar yadda dabbobi suke tsoma bakinsu cikin ruwa su sha ga tabki ko ga gulbi ko ga korama irin wannan shan ake magana muna ganewa ko minan nari su tsoma baki tsoma shan ruwa da baki minan nari daga korama ko daga gulbi wa ghairihi da wani shi bana ya halitta ka tsoma bakinka a cikin me a cikin gulbi ka aza bakinka cikin gulbi yadda dabba ke sha kai ma ka sha ruwa ya halitta ko tabki ha? yawwa amma dai ban da mi yawwa shi ake ce ma alkar kadan ya zamanto ruwa ne kwance ga kasa bai gairi ina in ba ka sa moda ko kwano ba ko kwarya ka ebo ka sha ba alkar'u shine ka tsoma bakinka cikin ruwan wala yadin kuma ba ka zanki ɗebawa da ruwa da hannu a kana sha ba a bakinka za ka tsoma to shi ake ce ma alkar to ya halitta wa tahrim istimali ina'i zabi wal fidda da kuma bayanin haramta yin amfani da ainihi kwarya ko kwano ko moda ko kofi na zinari da kuma azurfa ya ƙara maimaitawa fi shurbi a wurin sha ko fi sharabi cikin abin sha wal akli da kuma ci ba a zuba musu to ba a zuba musu shinka ba a zuba musu nama a ci kwanonin zinari da azurfa sai dai a bar mata da abin su yi kwalliya da kayansu Allah ya samu dace Amin.
wa tahara haka ma ba a yi amfani da su wurin tsarki ba a arwalla da su ba a zuba musu ruwa ya arwalla muna ganewa ku kuma ba a zuba ruwa a taimake waya da su wasa'iri wujuhul istimal dukkan dangogin amfani fuskoki na amfani gaba daya ba a yi da zinari ba a yi da azurfa kawai abin da ake da su matsayinsu na kuɗi matsayinsu na kayan kwalliya a yi ado da su ko kuma a aje su in sun yi tsada a sai da ana san riba shi ne kawai banda wannan babu wani abu da za a yi da su Allah ya samu dace Amin.
hadisi na ɗari bakwai da saba'in da uku malam ya ce an anasin radiyallahu anhu an karbo shi ne daga anas Allah ya kara mashi yarda qala yace hadartu sala ko hadarati salatu wato lokacin sallah yayi sallah ta halarto fa kana man kana qaribat dari ila ahlihi fa qama sai ya tashi man kana duk wanda ya kasance qaribat dari yana kusa ga gida ila ahli ya zuwa iyalin shi wanda gidan shi yake kusa da shi kenan duk wanda da lokacin sallah yayi to duk wanda gidan yake kusa da shi sai tashi ya shiga gida wa baqiya qaumun waɗansu mutane su kuma sai suka tsaya ba su tafi ba tana yiwa gidajen su na nesa da da su ko kuma tana yiwa suna tunda suna tare da manzo Allah suka ce bari su yi zaman su fa'utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji ma manzala sallallahu alaihi wasallam bi makhdabin da ainihi wani kwano ko wani daro dan karami haka min hijaratin wanda shi da dutse ake yi shi dutse ne ake gyarawa a sassake shi a heke shi a gyara a kwarkware shi sai a mera shi kamar kwano fasagura al-mikhdab shi wannan dan kwanan sai ya karanci sai ya zama karami an yabsuta fihi kaffahu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fa bude hannun shi a cikin shi mana karami ne kwarai kamar dan kofi ne fatawabba al-qawmu kulluhum sai mutane suka yi arwalla dukkan su daga shi wannan dan abin wanda hannu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa shiga cikin yin saboda karancin shi qalu sai suka ce ma Anas shi da ake ba labari ina ga ta ƙara samu shi Anas da yake ba da labari sai waɗanda yake ba labari suka ce kam kuntum ku na mutum nawa ne ku kuka yi arwalla da wannan ɗan ƙararramin mazubin ruwa ɗin ƙwada sai ce samanina wa ziyada mu tamanin da ƙari ne mutafakun alaihi bukhari da muslim su karwato menene mahallin shayar na hadisi halaccin yin alwallah ko yin amfani da mazubi wanda yake mai tsarki ne kuma wanda aka yi shi da mi da duci to ya halitta ya yi amfani da shi shi ne ma'anan mai zuwa da wannan hadisi sannan kuma hadisi yana dauke da bayanin mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda dan kofi kamar haka ne ba kaga dai nan hannunka ba ya shiga karami ne ko hannu ba ya shiga ka yi gora to kamar shi ne amma sai da mutum 80 suka yi arwallah hada kari mutabaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadhihi riwayatul bukhari amma wannan riwayan bukhari ce ba ta muslim ba wa fi riwayatin lahu wa li muslimin a cikin wata riwaya tashi shi bukhari da kuma muslim annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a bi ina'in min ma'in da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bukaci a zo mai da wata ƙwarya ta ruwa ko wani kwano na ruwa fa'utiya sai aka zo mashi bai ƙadahin da akushi rahrahin wanda yake mai faɗi amma baya da sulfi kamar horanci kaga horanci yana da faɗi amma baya da mi baya da zurfi shi ake ce ma rahrah ba zurfi amma akwai faɗi fi shay'un min ma'in a cikin shi akwai wasu 'yan ruwa 'yan kaɗan fa wada'a asabi'ahu fi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya 'yan yatsun shi a ciki qala anas anas yace faj'altu anzuru ila al-ma'i sai na shiga kallon ruwa yambu yana bubbugowa yana hitowa kamar yadda kasar ruwa na bubbugowa daga cikin ƙasa idan wato tiyo na ruwa ya ci- ya ya kaci ko ya tsatsa ya lalace ko ya kare a za ga ruwa suna bulbulbulbul haka ko? ya ce to sai na ga ruwa suna bubbugowa min baini asabi'ihi a daga tsakanin yan yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hazartu yace sai na lissafa na kidaya nayi hasashe ban tawadda wanda ya arwalla da wannan ruwa din ma baina 70 ila 80 tsakanin mutum 70 zuwa mutum 80 muna ganewa ku wannan ma ya tabbatar da wato mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma ya nuna mana halaccin yin ah, amfani da mazubin ruwa mazubin ruwa wanda aka yi shi da ici ko kuma wanda aka yi shi da darma ko wanda aka yi shi da karfi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin amfani da su saboda haka ya nuna halaccin yin amfani da su kenan wa ana abdullahi bin zaid daga abdullahi dan zaid Allah ya kara mashi yarda kala yace atana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wurin mu fa akhrajna lahu ma'an sai muka hiddo mashi ruwa fi taurin a cikin wata ƙwarya ko wani ɗan kwano min sufrin shi kuma wannan kwanon an yi shi ne daga darma wata wabba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya arwalla da shi wanda yake nuna mana halaccin yin arwalla da abinda aka yi shi da darma tasa kenan ko? tasa رواه البخاري امام البخاري يرويته شي الصفر بضم الصاد ما لا يجي الصفر انا فني شيء ده ضم الصاد ويجوز كسرها كما يي متى كسرها يا حالتا اشي اتي الصفر وهو النحاس كو وهو النحاس شيء عينه دربه والتور كالقدح التور شيء ما كمان قدح yake kama akushi yake وهو بالتاء المثنات من فوق shi kuma ana faɗin shi ne da ta daga sama mai ɗaya biyu daga sama kenan Allah ya samu dace da aka shi ma na hadisi da ya nuna mana halaccin yin amfani da dukkan abin da aka yi aka yi shi domin a zuba mai ruwa ko a yi amfani da shi wurin mai wurin shan ruwa ko wurin wanke wani abu to ya halitta ya amfani da shi matakar dai ba zinari bane ba azurfa bane wa an jabirin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga jabir Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dakhala ala rajulin min al-ansar ya shigo wurin wani mutum daga cikin mutanen Madina wa ma'ahu sahibul lahu tare da shi akwai wani abokin shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana indaka ma'un idan ya kasance akwai ruwa a wurinka ba ta hadihi laila wanda ya kwana a cikin wannan daren fi shannatin a cikin salka to ka zo mana da shi wa illa kara'na in ba haka ba to sai mu sha ruwa kawai rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi ashannu al-qirba abin da ake ce ma ashannu shine al-qirba wato salka kenan ko salka ta ruwa to kaga wannan ya zo da bayanin ita salka mun san da fata ake yin ta to ya nuna kenan abin da aka yi mazubin ruwa da shi da fata to ya halitta ya amfani da shi wani huzaifata radiyallahu anhu daga huzaifa Allah ya kara masa yarda kala ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hana ya hane mu anil hariri daga sanya tubabin alhariri wa dibaji da kuma tubabin dibaji duk da alhariri ne alhariri ne kamar shadda ce kasan kala-kala ce akwai gaza akwai gaza kamar yadi ne shi ma kala-kala ne kamar boil ne shi ma kala-kala ne akwai mai kabri akwai sharai-sharai ko? yawwa akwai wanda yadin shi da yadi ne jika 20 yake yadi biyar jika 100 goma masara nawa kenan ko buhun shinkafa nawa kenan akwai kuma wanda za a gan shi da yadi jika goma wani kuma da yadi jika biyu yake wani ma jika jika abuwa da jika ka bakwai da rabi sa ganka da boyin ɗinka kawai kana shan iskan ka yadda kake so to haka shi ma ta ba malari da yake kala-kala ne akwai dibaji akwai istabrak akwai sundus daga sanar cikin alkur'ani Allah ya faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane mu anil hariri daga sanya jawabin alhariri wa dibaji da kuma dibaji wa shurbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu daga shafi aniyati zabi wal fidda a cikin kwanonin zinariya da azurfa wata maganin kwanan zinariya ko kwanan azurfa ha sai dai kirgiri baka taba gani ba kai ne baka gata tana yawa ko wanda ya taba gani ko azurfa ko zinariya ko kofi wannan sai gidan sarakuna manyan sarakuna da larabawa don za ka ganin su gasu nan to manzala sallallahu alaihi wasallam ya na mu sharuwa cikin kwanonin zinariya da kwanonin azurfa wa kala yace hiya su waɗannan kwanoni lahum sun tabbata ga kafirai fi duniya a ainihi duniya saboda su kafirai ba ruwansu da doka Allah yadda suka gada ba suke yi to saraka suke amfani da su a nan duniya wa hiya lakum fil akhirah ku kuma ranar lahira naku ne Allah subhanahu wataala ya gai cewa walibasuhum fiha harir sutura yan aljanna cikin aljanna alhariri ne Allah ya ba mu aljanna muttafaqun alayhi sadaka wadannan abubuwa gaba ɗaya bai halitta musulmi ya amfani da su ba a wurin shan ruwa ko wurin cin abinci ba haka ma suturan alhariri bai kamata mutum ya sata ba wa an ummi salamata radiyallahu anha an karba hadisi daga ummu salama Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace alladhi yashrabu fi aniyatil fidda wanda yake shan ruwa ko yake shan hura ko yake shan koko ko shayi ko lemu yake shan abin sha dai a cikin kwanan azurfa innama yujarjiru kadai ba yana kwankwada ne fi nari jahannama a cikin nara jahannama wutar jahannama fi batnihi a cikin cikin shi abin da yake sha din nan to yana kwankwadar ruwan wutar jahannama ne kawai mana bai tibari masa ya kunu da lura da abin da zai faruwa gare shi zai sha ruwan jahannama to kamar tun duniya ma ya fara shan su ne Allah ya kiyaye don haka wannan yana nuna haramun ne ke haramun ne mutum tun da an yi maganan wutar jahannama wanda ya sha zai kunkuɗi wutar jahannama to kaga ya zama to haramun kenan duk laifin da aka sanya wuta a cikin shi shiga jahannama to wannan laifi ya zama to haramun aikata shi ba wani abu ne na makaruhi ba haramun ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin li muslimin a cikin wata riwaya ta muslim innal ladhi ya'kulu aw yashrabu lalle wanda yake shan ruwa ko yake cin abinci fi aniyati alfiddati wazabi a cikin kwanan zinari ko azurfa to yana kwankwada wutar jahannama ne ko yana cin abincin wutar jahannama ne a cikin cikin shi wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta muslim man shariba duk wanda ya sha wani abin sha fi ina'in min zabin aw fiddatin a cikin kwanan zinari ko na azurfa innama yujarjiru yana kwankwadan nara jahannama ko naran min jahannama wata wuta daga jahannama fi batnihi a cikin cikin shi duka da wadannan hadisi suna nuna mana haramcin wato ci ko sha a cikin kwanonin zinari ko kuma azurfa baya da kyawu Allah ya kiyaye to mun kare baban da yake bayanin ko littafin da yake maganan wato ladubba na cin abinci da shan abin sha da yadda ya kamata ka ci abinci da cikin irin kwanan da ya kamata ka ci abinci da malam ya ce kitabul libas littafin da yake bayanin wato al-libas sutura a cikin addinin musulunci babu istihbabi thawbil abyadi baban da yake bayanin an so mutum ya sa fararen kaya a zamanto kayan ka da farare ne wa jawazil ahmari da kuma halaccin al'ahmar wato sanya jajjayen kaya ya halitta a sa wal akhbari da kuma koraye tsanwaye wal asfar da kuma masarori fatsi-fatsi masara shar wal aswad da kuma bakaki muna ganewa ku? larabawa su suka dauki fararen kaya su ma larabawa gaskiya kamar na saudiya su ne masu fararen kaya da baka gaba laraban saudiya da kayan da ba fari ba suna sawa amma dai ba ba su tare da su zama ɗaya ba kaga kowa yana sawa a ɗan ƙwarori ne zaka suna sa wasu kaloli kuma ya sa su ma don zaman gida don zama cikin unguwa amma zai wurin aiki sai dai sa mara amma laraban su don suna sa suna sa jajjaye sai dai su ma 'yan kaɗan ke sa jajjaye koraye ma 'yan kaɗan ke sa haka ma fatsi-fatsi 'yan kaɗan ne su dai laraba sun zabi fararen kaya duk larabawan duniya ma haka suke mu kuma tun da an ce halal ne dai za ka gama da kowane irin kala ba wata kala da wani cikinmu ba ya sawa kowane kalan kaya wata rana sai ka ga wani da su ba wani mutum kayan ka ga mutumin da ya rike fararen kaya su ne mafi yawa yana iya wata da watanni ba gan shi da wani kular ba ana dadewa sai haka nan to saboda haka kenan ya halitta mutum ya sa kalan da ba hori ba ba hana ba amma dai wanda aka so shine ka sa hori wajawazihi da kuma baban zai magana halaccin shi halaccin sutura kenan min qutnin wanda aka yi da kada auduga wa kattanin da wanda aka yi da nau'i na kattan shi ma dai wani nau'in wani sinadari ne da ake yin kaya da su ba wai kayan jikin ba a kamar yadda ita ma auduga din da ita ce ake sarrafawa a yi kaya ko to akwai wani abin da ake sarrafa shi ma a yi kaya da shi wanda ake ce makattan wa sha'ar da wanda aka yi da gashi gashi na tumaki wancan gashi karami wasubin da kuma gashi wannan na dabbobin wasu kasashe da zaka ganin ga nan dugus dugus wannan shine suf wa gairiya da wani su illa al-harir sai dai al-hariri banda shi qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khayr Allah mai girma da daukaka ya ce ya bani adama ya ku yan adam qad anzalna alaikum libasan lalle mun sabkar da tufafi a gare ku yiwari sau'atikum wanda zai rufe muku al'auran an kira ta da sau'a saboda ba wanda ke so a gani ta warisha kuma mun saukan muku da kayan ado kayan kwalliya walibasu taqwa tubabin tsoron Allah zalika khairun shi yafi alheri bana Allah ta halatta maka ka sa kaya masu kyau kai ado to amma kuma mi kai ado da tsoron Allah yawa shi yafi alheri da duk wani ado da zaka ba ana ka ado ba kakkace ado zai hana ka tsoron Allah a shi Allah ta halatta maka kai kwalliya khudhu zinatakum inda kulli masjid yawon ku yi adanku a kowane masallaci zabai kai kwalliya amma dai tsoron Allah ka bashi mahimmanci a cikin rayuwarka wanda shi cikin zuciya ke ka gyara zuciyarka kayan ka gyara zahirinka da kaya masu kyawu ka yi ado da tsoron Allah da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wa ja'ala lakum sarabila kuma Allah ya sanya maku kaya taqikumul harra kayan da suke kare maku zafi wanda in kun sa ba za ku ji zafi ba suna maku maganin zafi da kayan da za ku sa ana zafi ba za ku yi ta sufa ba ba suna kare maku zafin rana musamman mutanen da ke cikin daji in mutum bai sa kaya ba ai kaga sai ya wahala mutum bai sa sutura ba kana yawo mutanen da kana yawo tsirara da kai sai walki a gabata jikinka da sai ta lalace sai Allah ta'ala ya tausaya ya ce wajala lakum sarabila taqikum al-harra Allah ya sanya muku sutura kaya sarabila jami'in ne sirbal sirbal shine kaya kau ko ko zubiya za a shi ma ai ba na ku bane kara mai da mashabin shi wa zarabila taqikum basakum da kuma kayan da suke kare muku azabin suke kare ku ga yaki ma'ana shine mai silke daga Allah subhanahu wataala ya sanya mu sutura ke ya halitta mu sanya kaya kowa da irin al'adar shi kowa da irin yadda ya samu kashi saboda ka sanya kaya masu arha masu tsada masu matsakaicin kudi duka halal ne gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya hore ma sai kai amfani da shi yawa wa ibn abbas radiyallahu anhu an karba hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da abinci Allah su kara tabbata gare shi kala ya ce albisu min thiyabikumul bayadha ku sanya farare ko ku sanya fari daga cikin suturarku fa inna min khairi thiyabikum domin fararen kaya suna daga mafi alherin tufafinku wa kaffinu fiha mautakum kuma ku ainihi lullube matattunku a cikinsu kuma su lubafi wannan hadisi yana nuna wato an so mutum ya sa ya fararen kaya kuma zamanto su ne mafi yawa ma a cikin kayanka zamanto su kai sawa a ciki ba dole ba ne in kana ra'ayi kana ga in kuma kana tsantsanin yawan sa su dandanin su kasan tsotsai gare su fararen kaya tsotsai gare su yanzu kaji an watso ma wani abu ko an ɗauso maka wani abu daga sama cikin kayan shi akwai bararen kaya saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisi ya nuna an so kuma shi ya fi alheri wato a lullube a yi ma mamaci likafani da mi fararen kaya Allah ya samu dace rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da mamu tirmidhi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce wa an samurata radiyallahu anhu qala an karbo daga samura Allah ya kara masa yarda ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albisul bayada ko ilbasul bayada ku sanya fararen kaya fa innaha atharu domin sune mafi tsarki wa atyabu kuma sune mafi dadi wa kaffinu fiha mautakum kuma ku lullube matattunku a cikin su ku masu libabi da su rawahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito shi والحاكم لإمام الحاكم وقال يتي حديث صحيح إمام الحاكم يتي حديثي إن كنتتي كما كان أني حديثي إن كنتتي وعن البراء رضي الله عنه قال أن كان ودك براء الله كان مصير دا يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance wato matsakaici ne shi ba dogo ba ne kuma ba gajere ba ne shi ba mai jiki ba ne kuma ba mara jiki ba ne shi ne marbo mutawassit alkhilka ne halitta shi matsakaici ya ce wala kadra aituhu lalle wata rana na gane shi fi hullatin hamra'a a cikin wasu kaya jajjayi shi ne hulla riga da wando ko kuma izari da ridai shi yake ce ma hulla bayan ra'aitu shai an ban taba ganin wani abu batun da nake ahsana minhu mafi kyawu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi mana na ganshi da jajjayen kaya kayan sun mai kyau sosai wanda kyawun ya kai ma ban taba ganin halitta mai kyau kamar shi ba ko kaga kenan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ado yana kwalliya yana sa kaya masu kyau domin Allah bai hana ba ballantana a ce bai mutabaqun alaihi bukhari da muslim su karwaito wa nabi juhaifa an karbo daga abu juhaifa وهب بن عبد الله وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناغا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أمكة وهو بالأبطح الهالي شينا أتكين قرن دايكي تيما أبطح في قبة ينا أتكين دايكي شنا تنفل له ناشي حمراء wato tamfol ɗin ja ne min adamin daga fata aka yi wannan tamfol muna gane wa ku? ƙubba shi ne kamar bukka ko kuma inda duka ana yin ɗakin tamfol ɗakin tanki to shi yake ce mami ƙubba kuma wannan ita kuwa ta masallaci ita kokuwa ita ma ana ce mata ƙubba kartum cikin babban birnin sudan akwai unguwa mai sunan ƙubba sunanta gubba ƙasar laraba ba su waɗin ƙa sai dai ga gubba ake ce mata domin cikin unguwa akwai akwai abin nan ƙoƙoyi wannan irin na masallaci amma ƙabarbaran shehinai ne da yawa shi yasa sai aka samu ungomi gubba ƙasar su wurinsu idan shehu ya mutu wanda suke ce ma wali to ba a rai shi kama kowa sai an gina sai an yi mai gini kama haka kuma a yi kokowa mai tsawo daga ne suka ribin masallaci sai ka zo ga ashe kabara ce cikin kabara za a zo amma sai a hidda mai katon wuri kama haka ta yadda mata shi ta mutu a kawo ta kusa da shi dan shi daidai wanda suka kusa da shi dinnan za a rai su kuma duk cikin kabura ne haka za a yi gini haka mai kyau a gyara shi da karo sama da kasa ko ina a shayi shi da bincir can waje ma haka nan gini mai kyau sai ka gan cikin kabura ga sanan birjit duk na waliye ne na shehinnai ne to suna unguwa gubba saboda waɗannan abubuwan da ke ciki bai kubbatin lahu a cikin wani ɗaki nashi ko wata bukka tashi hamra a jamin adam daga ainihin fata adam ba adam ba daga adam shi ne fata fa kharaja bilalun sai bilal ya fito bi wudu'ihi da ruwan arwallai shi shine wa ba bi wudu'ihi ba bi wudu'ihi fa min nadihin to cika ko wanda yake ɗiban ruwa din yana yayyafa ma jikin shi wa na'ilin da wanda yake ɗauka mutane dai da aka zo da ruwa a rollan suna ta abin da suke da su wannan yayi kaza wannan yayi kaza fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hito wa alaihi hullatun hamra alali annabi sallallahu alaihi wa sallam yana saye da jajjayen kaya ka anni anzuru kamar dai ina kallo ila bayadi saqaihi ya zuwa farin kwablin shi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam daga kayan shi yake haka kwablin shi domin ya ce izratul mu'min ila an safi saqai kayan mutum mumini ya zuwa rabin kwablin shi to ana ganin kwabrin annabi sallallahu alaihi wasallam fa tawadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arwalla wa azana bilalun bilal ya kira sallah faja'altu atatabba'u fahu sai na kama bibiyar bakin bilal hahuna wa hahuna in yayi nan in bu bakin shi in yayi nan in bu bakin shi saboda yana juyawa dama shi da hagun shi yana kiran sallah domin kiran sallah ne da ake yi ba lasfika to dole ka zanki juya dama da hagu saboda nanan su ji su ma nanan su yaqulu yaminan wa shimalan dama shi da hagun shi yana cewa hayya ala salah hayya alal falah idan ya nuna dai dan aka zo hayya alal sala sai a damanta hayya alal sala ta biyu a hagunta hayya alal falah ta farko a damanta haka domin lokacin kiran mutane ne kake zuwa ayi sallah thumma rukizat lahu anaza sannan sai aka kafa mu annabi sallallahu alaihi wasallam wata sanda ya sanda ya karama irin wanda take da ɗan lankwasan nan ta manyan mutane daga ana rikewa ba doguwar sanda da za ka rike mai dan lankwasan ita yake ce ma'anaza sai aka kaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita fa taqaddama sai manzo Allah ya shiga gaba fa salla sai salla yamurru baina yadayhi al-kalb wal himaru la yumna da kare da jaki duk suna bi ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayan me ta bayan wannan sanda din bayan sutar da aka yi la yumna uba a hana su saboda suna wucewa ne bayan sutura din bayan sannan ba wai tsakanin sutura da annabi ba mutabakun alai bukhari da muslim suka rawaito al'anaza bi fathi nuni nahwu al-ukaza kama abinda ake ce ma ukaza wato ita ce dai sanda wannan yar yar kararraba wannan wanda ake rike wannan ba hadisi ya nuna mana halaccin wato sanya sanya jajjayen kaya ya halitta a sa jijjayen kaya wani abi rimsa an karbo daga abi rimsa rifa'a taimi wanda ake cewa rifa'a at-taimi radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhbarani yana sanye da tufafi guda biyu koraye riga da wando ko kuma mayafi da madarmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa canwaye wanda yake nuna mana halaccin sanya canwayen kaya kenan rawahu abu dawud da tirmidhi bi isnadin sahih abu dawud da imam tirmidhi suka rawaito wannan hadisi da isnadi wanda yake ingantacce wa an jabirin radiyallahu an an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala yawma fathi makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka ranar da aka yi budin makka wa alaihi imamatun sauda alhali yana sanye yana daure da rawani baki rawahu muslim abinda yake nuna halaccin sa kaya bakake ke ya halitta mutum ya sa kaya bakaki ba don wani shiddabar ko wani kulumboto ba a don Allah kawai don kana son abinka ka sa abinka ya halitta wani abi sa'id an karba daga abi sa'id amr ibn huraif amr dan huraif radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar da yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda yana sanye da rawani baki muna ganewa ko qad arkha tarafaiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya sako bangarorinta guda biyu baina katifai a tsakanin kafadin shi guda biyu rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi ana nabi sallallahu alaihi sallama ya yi rawani kuma ya ma rawanin mi yawwa wucewoyi guda biyu yawwa wafi riwayatin lawa cikin wata riwaya tashi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzala sallallahu alaihi wasallama khataban nasa yayi ma mutane hudu ba wa alaihi imamatun sauda yana sanye da rauni baki abinda yake nuna halaccin wato sanya bakajen kaya kenan rauni kaya ne ai fara kenan kamar yadda ya halitta ai rauni baki to kuma ya halitta ai bakajen kaya wa na aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kuffina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an lullube shi bayan rasuwar shi fi talasati aswabin a cikin yadiddika guda uku bizin farare sahuliya waɗanda suke farare ne kal ko kuma waɗanda ake dangana su zuwa ga wani wuri can ƙasar yaman min kursufin na kada na auduga ne laisa fiya qamisun wala imama cikin waɗannan zannuwa guda uku da aka lullube annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin nan ciki ba riga ba rawani mana da aka lullube cikin guda kuma sai aka ƙara lullube shi cikin guda kuma aka lullube sai aka lakkaho ko ina wajen kan aka lakkaho aka ɗauri wurin ƙafafuwa ma aka nan ba sai an yi riga ba sai an ɗinka riga ba a sama mamaci ba muna gane ko sannan a ɗaure shi da wani zane a haka aka lullube annabi sallallahu alaihi wasallam da zane guda uku yake na an gama as-sahuliya bi badi sini wa dhammiya ko dai kace suhuliya kai dhamma ko kuma kace sahuliya kai fatha wa dhammil ha'il muhmalatayn da kuma yima wato ha'u ita haɗu da mai kowane hali ma? yauwa saboda ma ba da hawa alha'ul maftu alha'ul mamduma ma ba da hawa muna ganewa ku? nabatun tunsabu ila sahulin siyabun kaya ne tun saboda ake danganta su ila sahul ya zuwa garin sahul ƙaryatin wani gari ne bil yaman a ƙasar yaman wal kursufu al qutlu abinda ake cewa alkursu shine auduga ina za kofin ba naka bane mala na za kofin ba naka bane baban gida na ga ya kawo mani shayi shi kofi nawa kenan yanzu kai wa ana kala ta je kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito zata gadatin wata sahiya wa alaihi mirtun yana sanye da kaya murahalun kayan da yana yana lullube da wani zani shine mirt murahal wanda aka mai hoton wato sirdin raƙumi shine murahal min sha'arin an yi shi ne da gashi aswa da baki rawa muslim muslim ya rawaito shi almirt bi kasril mimi wa kisa shine zane zanen da yake da zane shi yake ce mirt to an mai zane da hoton mi sirdin raƙumi wal murahhal bila al muhmala huwa alladhi fihi suratu rihal al ibil shine zane wanda a cikin shi akwai zane ko hoton wato sirdinan raƙumi wahiyar akwar sirdinan raƙumi shi ake ce mal akwar shi ne alkawun muna gane a kori hal jamini na mi rahal rahal shi ne mi sirdinan raƙumi da yawa kuma rihal kawur ma ana ce mai kawur sirdinan raƙumi sirdi yake cewa kome da hausa sirdi yake cewa sirdinan raƙumi ba bambanci sirdin doki ko na raƙumi yana da suna ba sirdi ba ne asirju da larabci na doki ne shi ne asirju mu kuma da wasu mace sirdi ba ma shi na raƙumi suna ya rahlu yawwa na doki shi ne mi shi ne sirji Allah ya samu dace. Tsadara kuma yana da suna biyu ana ce mai rahlu, kuma ana ce mashi alkauru. Jamin shi ne ga yanan wahil akwar, kaururruka kenan, sarduna. Ma'ana dai, annabi sallallahu Alaihi wasallama yana sa kaya waɗanda suke da zane. Waɗanda suke da wani zane wanda zanen bai ɗauka hankali. To ma an taɓa ba shi kaya wanda suna dauke da zane zaren yana dauka hankali ya ce a saki ke mai wasu kaga duk da haka nan dai bai ce ka karasa su ba ya nuna shi ba ya isa su amma wanda ke so ya isa sauraka kayan suna da zane wanda bai dauka hankali ana son zane ya zamanto wanda ba ya dauka hankali ba rubutu ba ne kasan mutane na zuwa masallaci da t-shirt ko wata riga kaga rubutu ga yanan ko ta ONG ko ta proje ko wasu abubuwa ga abubuwa nan sai ka kana sallah haka dare kana ta karatun wannan rigar da take gaban ka shikenan sai ma ka shiga tunani in- in kana cikin masu neman aiki sai kai ta tunanin wannan ma'aikata Allah za ta dauke ka aiki kaga abin ya shagaltar da kai saboda haka ana son zane kai ya zamanto mai daukar hankali ne yawa zamanto ma ka kalle shi ne ba wani abu da zaka tunawa وعن المغيرة بن شعبة عن كربا حديث لك مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة na kasance tare da manzala sallallahu alaihi wasallam a wani dare bi masiri a cikin tafiyar manzala sallallahu alaihi wasallam fa qala bi sai manzala yace mana ama'aka ma'un akwai ruwa tare da kai qultu na'am nace eh fa nazala sai manzala ya shido rahilati daga taguwar shi famasha sai ya tafi hatta tawara har sai da ya bace ba na ganin shi fi sawadin laila a cikin duhun dare thumma jaa sa'an nan yazo fa afragtu alaihi sai na zuba mashi ruwa min al idawati daga idawa wannan ya ƙwaryar tawa ko wannan ya buta tawa fa ghasala wajahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskar shi mana da yaje ya kamo ruwa ya dawo da ya zo za ya wanke jikin shi ne zuba mai ruwa muna ganewa ku da ya tafi wurin tsarki to ta yayi sai da ya bace ba na ganin shi yawwa amma da ya dawo zai zuba ruwa ga fuska shi ne zubo mai ruwan ga hannuwa yana wanke fuska shi wa kasala wajahu sai wanke fuska shi wa alaihi jubbatun min sufin yana sanye da jubba riga min sufin wadda aka yi ta da sufi gashi mai kabri wannan falam yastati an yukhrija dhira'ihi minha bai samu daman hitar da hannayen shi daga rigar ba saboda mi matsewarta sun hatta akhrajahu ba har sai da ya fitar da su min asfalil jubba da karkashin riga fa ghasala zira'ai sai ya wanke hannayen shi guda biyu wa masa bi rasi ya shafi kan shi alwallaci ma waitu sa'an nan na karkato li an ziya khuffai domin in cire mai kuffin shi guda biyu wa qala sai ce da huma kyale mana kuffi na guda biyu fa in ya dakhaltuhuma tahiratayn na sanya su da tsarki suna da tsarki na sanya su wa masa alai masu yi manzo Allah ya shafe su bai hidda kawahon shi ya wanke ba muna ganewa ko to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake muttafaqun alai wa bi riwayatin a cikin wata riwaya wa alaihi jubbatun shamiyatun yana sanye da wata riga wadda ake yi a ƙasar sham bayyiqatul kummaini mai matsatsen hannuwa alkummu shi ne mi hannun riga to matsatsu ne hannun ba zai hitarwa ba wafi riwayatin anna hadhihi alqissa a cikin wata riwaya wannan kissan kanat fi ghazwati tabuka ta faru ne a cikin yakin tabuka wannan ma hadisi yana nuna mana halaccin wato sanya kayan da aka yi su da sufi wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara to wasu bayan Allah suna barin addu'a game da wani uwansu da ya fita tun jiya bai dawo ba tun shekaran jiya Allah ya bayyana shi ko wani ba Allah da yake barin addu'a shi ma game da wata matsala da ta dame shi kudi da yake bi kuma har yanzu ba su samu ba yana bara Allah ya sa a same su na'am ba wannan harbai da kyau kawahuwa kada yake sha ba in kaga an shafi wani wuri sai in ba lahiya yawwa in bandeji ne zai ka sha ba amma hannun rigarka manzala kaga ai hiddowa yi to da ka hidda za kai ka wanke hannun riga ka wanke hannuwanka ba wai shafa su za kai ba kawafuwa kai kada yake shafa da kai sauran abubuwa da wanke saki shike nan Allah ya samu dace na'am a baka wanke ba riga ka wanke ba a wanke riga idan ana wanke da annabi ya yi haka shi ya koya mun saboda haka yadda ya zame kenan hannuwanka za ka hidda waka Allah ya samu dace Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka yaye mana duk matsalolin mu gaba da ka bana maganin su ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci ya Allah Allah ka raba mu da abin da ba daidai ba ya Allah Allah ka hada mu da abin da yake daidai ya Allah aka gyara mana halayen mu Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka ƙara mu musulmi haɗin kai ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna kusa da mu ko suna likita suna jiya ko suna gidajensu Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين